أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي جبار كراتم واتكل التافن خطوات إلى السعادة التافن دمال من مسلم الشيخ محمد ابن الشيخ محمد ابن القاسم ابن محمد يربوتا malami ko mai khutba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun yi karatu akan cikin fasali da malami mana magana akan muhimmancin istighfari yau kuma za mu shiga sabon babi shine islahul qalbi gyaran zuciya wajibi ne bawa ya iya kokarinsa ya gyara zuciyarsa kula da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ingantacce wanda ya zo a cikin ainihin al'arba'unan nawawiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudghah lalle a cikin zuciya a cikin jiki akwai wata tsoka إذا صلحت إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله annabi ya ce wannan tsokar in ta yi kyau ta inganta to dukkan jikin mutum zai inganta kuma zai tsira hakanan idan wannan tsokar ta lalace ta gurɓace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan jikin bawa zai lalace zai gurɓace don ba zai aikin da zai tsira gaban Allah madaukakin sarki ba annabi ya ce ala saurara wahiyal qalb wannan tsokar ainihin ita ce zuciya saboda haka yan uwa mu iya kokarin mu mu gyara zukatan mu gyara alakar mu tsakanin mu da mahaliccin mu domin hakika tabbas akwai ranar da za mu haɗu da shi don ba da ba hasan rayuwa da muka a gidan duniya babi na farko a cikin wannan fasali na farko a cikin wannan babi shine ijtinabul ma'asi nisantar ayyukan sabo alqalbu yataqallabu fi hadhihi alhayati bayna alqaswati wal zuciyar bawa a wannan rayuwar tana jujjuyawa ne tsakanin kekashewa da kuma ainihin tausasawa ana samun zuciyar bawa ne ko ta zamanto kaisasasshiyar zuciya kaikasasshiyar zuciya ko kuma ta zamanto zuciya mai kyau zuciya wacce take mai inganci mai bin Allah madaukakin sarki idza tawaradat alaihi almaasi qasa zuciyar bawan nan idan ana gangaro mata da ayyukan sabo yau da kullum yau da kullum ana mata aikin sabo ana bijirar mata da aikin sabo ƙasa wannan zuciyar sai ta kashe, sai ta ainihin lalace kamar yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a cikin hadithinsa yake nuna mana yadda zuciyar bawa take lalacewa idan ya aikata zunubi idan ya aikata zunubi annabi ya ce za a nukita fi qalbihi nuktatan sauda za a yi ɗugo baƙin ɗugo a jikin zuciyarsa kamar wannan littafi ko wannan takarda da yake da farin shafi sai a samu tsakiyarsa wanda ba komai a jikin ainihin takardar sai a yi ɗugo ɗan kaɗan ko ɗan ƙarami a tsakiyar takardar annabi ya ce idan ya tuba sai a goge in ya ƙara sai a ƙara in ya ƙara sai a ƙara har ya kai ga takaddan nan ko zuciyar nan gaba ɗaya ta da malmale da wannan bakin fentin ta lalace daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ainihin juya zuciyar bawa kamar yadda ake juya guga idan za a jefa ta cikin ainihin rijiya don ta ɗebo ruwa annabi ya ce wannan shi ne ma'ana na faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ya ce kalla ba haka ba an yi wato tsatsa ne ko ya yi tsatsa akan zukatansu abinda suka kasance suna aikatawa na sabon Allah maɗaukakin sarki shi ne malam ya ce idan bawa ya yawaita gangarar da ayyuka na sabo akan zuciyarsa zuciyar sai ta lalace ta kekashe wa idza akthara al'abdu min at-ta'ati raqqa al-fu'adu dan bawa ya yawaita bin Allah madaukakin sarki ya yawaita ibada ya yawaita da'a ya yawaita kusantar Allah madaukakin sarki ya yawaita gujewa sabo to a wannan gabar sai kaga bawa zuciyarsa ta yi taushi zuciyarsa ta biyu wa umarnin Allah madaukakin sarki وللخطايا تأثيرات قبيحة إذا أسرعت bala ya ce kaga wayanan ayyuka na sabo ayyuka na zunubi suna da mummunan tasiri akan bawa a zuciyar bawa idan bawa ya doge a kansu yana yi in ya zamanto bawa rayuwarsa kullum yana tashi ne akan zunubi ya rayu akan zunubi sannan in ya tashi kwanciya ma ya kwanta akan zunubi to ana kaiwa lokacin da zuciyar bawa take munana take lalacewa wa in ijtama'at adat sannan idan zuciyar bawa ta tara dangogi na zunubai da saban Allah to adat wannan zuciyar sai ta cutu fashararatun rubama ahraqat baladan malam yace zaka iya ganin wani irin sharri wani irin wata iriyar masifa da bala'i wacce wannan sharrin ko wannan masifar ya kai ya ƙone gari gaba ɗaya a ce garin ya ƙone an rasa komai a garin والخطايا مطوقة في أعناق الرجال نعم فشرارة فشرارة ربما أحرقت بلدا Malam ya ce za ka iya samun wani sharri wanda girmansa ya kai ya ƙona gari gaba ɗaya. Wal khataya muqawwaqatun fi a'naqir rijal. Haka nan za ka samu ayyuka na kuskure ko na sabo a ainihin daddaure a wuyayen bayi. Za ka same su duk da girman wannan sharrin wanda idan aka kunsa shi a gari gari yana iya lalacewa amma za ka gan shi a matsayin zunubi a wuyan bawa. yana aikata shi hankalinsa a kwance ba tare da ya damu ba wal halaku fi al israri alaiha malai yace halaka kuma tana tabbata ne idan bawa ya doge akan aikata zunubi idan bawa ya mayar da zunubi ta zama ɗabi'arsa ya zama ɗabi'arsa da yake rayuwa a kai baya kaddara girman Allah madaukakin sarki baya nadama akan wani aiki na zunubi da yayi to a wannan lokacin bawa yana ainihin bijirar da kansa zuwa ga halaka ne wa bil ma'asi tazulu ni'am haka nan malam yace da aikata ayyukan zunubi ni'imomi suke gushewa ga barin bawa haka wani malami mai hikima yake faɗa yana jan kunnen bawa yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha ya kai bawa idan fa ka kasance a cikin ni'ima wata ni'ima Allah madaukakin sarki yayi ma ni'iman nan ta lafiya ce ko ni'ima ce ta yalwa ko ni'ima ta yaya masu albarka masu jin magana wanda ba su lalace ba ko ni'ima na zaman lafiya tsakaninka da iyayenka kowace iriyar ni'ima da za ka iya tunowa in dai ni'ima ce ko na dukiya ne ko na makamancin haka malam ya ce far'aha to ka tattali wannan ni'ima ka bi ta a hankali ta yaya ta hanyar biyayya wa Allah madaukakin sarki da gode masa wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum idan Allah ya yi muku ni'ima sai kuka gode kuka biyar da ni'iman nan wajen bin Allah madaukakin sarki Allah ya ce tabbas wallahi zai kara muku to shine malin ce idan ka kasance cikin wata ni'ima ka kiyaye wannan ni'imar ka lallaba ta kada kai ayyukan da za su busar maka da wannan ni'imar fa innal ma'asi tuzilu ni'am domin ayyuka na sabo ayyuka na keta alfarmar umarnin Allah madaukakin sarki suna gusar da ni'ima idan Allah madaukakin sarki ya yi wa bawa wata hullun niqam hakanan ayyukan sabo suna sawa a saukar wa bayi azaba bil ma'siyati tata'assaru al-umuru 'ala al-'asi hakanan ta hanyar aikata sabo ayyuka suke tsananta ayyuka suke wahala al'amura suke ainihin kuntata ga wanda yake aikata sabo yana aikata sabo sai ya zamanto kullum al'amarin sai na lalacewa duk abin da ya sa a gaba na neman arziki ko neman wata biyan bukata a gurin Allah madaukakin sarki sai wannan abin ya lalace ya wahala bai samu biyan bukata ba fama ya tawajjahu li amrin illa wa yajiduhu mughlaqan alayhi sanadiyar wannan sabon da yake yi babu wani al'amari da zai fuskanta face sai ya je ya tarar wannan al'amarin an rufe an sha makance tsakaninsa da al'amarin an sanya kofa an datse tsakaninsa da wannan bukatar tasa sanadiyar me sanadiyar aikin sabo da yake yi aw muta'assiran alaihi tahqiquhu ko kuma ya zama al'amari mai wahala gare shi ya tabbatar da wannan burin nasa al-ma'siyatu tamhaqu barakatal umr malam yace sabo yana shafi albarkar rayuwa bawa idan yana rayuwa a kan sabo sai ga rayuwarsa tana tafiya babu albarka a ciki ga shekaru suna kama shi amma sai ga rayuwarsa babu albarka sai ga mutane baya mutane kwarjini a daidai lokacin da ya kai mutane ko waɗanda suke sami yansa su kira shi baba sai su kira shi da suna sunan matuƙi da sunan banza zamanto babu albarka a cikin 'ya'yansa babu albarka a hanyar nemansa domin ya samu kudin tunaninsa ya za a yi saba wa Allah madaukakin sarki to shine malin yake cewa idan bawa yana yawaita sabo to rayuwarsa da take tafiya za ta zamanto babu albarka a ciki والذي يفوت بارتكاب المعصية من خيري الدنيا والآخرة أضعاف هكذا ما yace sannan abin da zai kubce masa sanadiyar saɓon Allah maɗaukacin sarki da bawa yake yi na alkhairin duniya da lahira abu'afu ma ya hasulu lil'abdi min shururi wal ladzati biha ya ninninka abinda bawa yake samu na ainihin daga aikata sabo wato abinda zai samu bawa abinda bawa zai rasa na alkhairin duniya da lahira da jin daɗin duniya da lahira ya ninninka jin daɗi da zai samu a cikin wannan aikin sabon Allah. Wato wanda yake yawaita sabon Allah sharrin da zai samu ko sharrin da zai same shi sanadiyar wannan aikata sabon ninkin ba ninkin shar wato jin daɗin da zai samu ne idan ya aikata zunubi. Ba ana cewa roman zunubi shine mai ji daɗi na wannan lokacin da kake aikata zunubi. to sharri da kake kunsawa kanka da masifa da kake wa kanka tanadi ya ninninka wannan daɗin da zaka ji na aikata aikin sharri in sata ne kayi ka tsira ba a kama ka ba in zina ne kayi ka gama a cikin minti biyar buƙatar ka ta biya ka ji daɗi daɗin ya bar jikinka idan ɗaukar dukiyar mutane ne ka tara iya abin da zaka tara to duk wannan abin da kake samu dukka zaka zo ka tarar da asara da taɓewa a lahira wanda ya ninninka wannan jin daɗi da ka samu a gidan duniya wa uqubatu dhanbi tahul haka nan uqubar aikata zunubin da kake yi zai fado ko zai sauka a kanka walau ba'da hinin ko da bayan lokaci mai tsawo qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira Allah ya ce duk wanda ya aikata mummunan aiki na sabo na kariya umarnin Allah madaukakin sarki da keta alfarmar umarnin Allah yujza bihi za a saka masa gwargwadon abin da ya aikata na zunubi wala yajidu lahu min dunillahi waliyyan wala nasira ba za ka samu ba gare shi wani majibincin al'amarinsa ko wani mai taimakon sa wal ma'siyatu tamhaqu barakat al-umr na'am فقد أهبط إبليس من منزل العزة بترك من منزل العز بترك سجلة واحدة أمر بها ما ليتي كفسني كتنا إذا كان عيك تدنغو جين أيوك الذنبي كيني شنجيا كيني تاتا كيني زنا كيني ainihin satan dukiyar al'umma kai ne ha'inci kai ne wannan kai ne wancan dangogi daban-daban na saban Allah luwadu kin yin sallah akan lokaci da raina iyaye da kin umarnin su duk ga sanan dai birjik duk wannan da kake aikatawa ka tuna cewa fa iblis shedan zunubi kwaya daya ya aikata Allah madaukakin sarki ya fushi da shi yasa aka fitar da shi daga aljanna sanadiyar mu sanadiyar zunubi guda daya yau kai kuma kullum ka waye gari Allah ne kadai ya san adadin zunuban da littafin ka yake dauka yake maka rakwade wanda za a bujiro maka da su tabbas ranar da za ka haɗu da Allah madaukakin sarki قال تعالى الله مدوك تزكيتي قال هبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين Allah ya ce na ce sai Allah ya ce fahabit minha ka fita daga cikin aljanna ka fita daga cikin mala'iku masu daraja amma ya kunu laka an tatakabbara fiha bai dace ba gare ka kai kabba kai mutakabbiranci kai girman kai a ainihin cikin wannan aljannar saboda umarni da Allah madaukakin sarki ya baka Allah madaukakin sarki ya ce fakhruj ka fice innaka minas sabirin lalle kai kana daga cikin kaskantattu wannan sanadiyar ne sanadiyar zunubi ko laifi guda ɗaya sai ka yi comparing ka kwatanta da kanka a wannan lokacin wanda rayuwarmu take cike da kazamar rayuwa da ƙofofi ko kafofi na saba wa Allah madaukakin sarki ukhrij adamu min aljannati bi akalatin tanawalaha hakanan shi ma annabi adam alayhi salatu wassalam Allah ya sa an fitar da shi daga aljanna sabida mai saboda wani abinci kwaya ɗaya da Allah ya hana shi kuma ya ci. Ƙwala ta'ala Allah ya ce wa ƙulina sai muka ce, Ya Adamu sukun an ta wazau jukal janna, ya kai Adamu da matarka na na hawa ku zauna a gidan aljanna, wa kula min ha ragadan haifu shi tuma ku ci, a wadace, ai ragadan hani'an wasi Allah ana a fihi, ku ci a kwance hankalinku a kwance cikin nutsuwa. ku ci haifu shi ituma gwargwadon abin da kuka so amma dai ga wani abu nan wala taqraba hadhihi shajara ga wata bishiya can ba ruwan ku da ita kada ku kula ta karba ku je kusa da ita Allah madaukakin sarki ce fa takuna min adh-dhalimin in har kuka kibin umarni na kuka je kuka ci wannan itaciyar Allah ya ce to tabbas za ku zama daga cikin azalimai wanda suka zalunci kansu azallahum ash-shaytanu anha sai shi ya gusar da su da barin umarnin Allah madaukakin sarki ya sanya su suka je suka aikata abin da Allah madaukakin sarki ya hana ya ainihin ziga su ya ce musu hal adullaka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yace shin bana shiryar da kai zuwa ga wata bishiya ta mulki da shajaratul khuldi bishiya ta dawama in ka ci wannan bishiyar a cikin wannan gun da kake ba za ka fita ba Allah maɗaukakin sarki ya ce fa akhrajahuma mimma kana fi ya yi ƙulle ƙullensa ya fitar da su daga cikin abin da suke cikin sa na jin daɗi Allah ya ce wa kulna sai muka ce ihbitu ku fita ku sauka zuwa ban ƙasa ba'dukum li ba'din aduwwun sashen ku aboki yana mai abokin gaba ga sashe wa lakum fil ardi mustaqarrun hakanan Allah ya ce kuna da matabbata mazauni a ban ƙasa mata'un ilahi da rayuwa ainihin zuwa lokaci wani lokaci da Allah madaukakin sarki ya ambata kaga annabi Adam shi ma zunubi kwaya daya Allah madaukakin sarki ya kaddare shi da aikatawa shine mai saba umarnin Allah da Allah ya ce kada ya je kusa da wannan bishiyar amma shi dan ya ribace shi ya je sanadiyar aikata wannan aikin Allah madaukakin sarki ya sa aka fitar da shi aljanna aka dawo da shi doron kasa دخلت امرأة النار fi hirratin habasatha hakanan wata mata ta tsare wata kulya bata ba kulyar abinci ba sannan bata bar kulyar ta je ta yi kiwo ba har sai da kulyar ta mutu sanadiyar azabtar da wannan kulyar da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma yar wuta ce wani hadisin al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu ash-shurbi wal musaqat kaga inda zaka ce me bawa yana da dama ya aikata abin da ya so baya tuna makoma baya gyara zuciyarsa tsakaninsa da mahaliccinsa da bawa yana da wannan kafar da wannan baiwar ba za a ko wannan baiwar Allah ba za ta shiga wuta sanadiyar kulliya ba amma ka gane cewa zunubi duk karantarsa zunubi sunansa zunubi in za ka aikata kada ka duba karantar zunubin ka duba girman wanda za ka sabawa a bainama rajulun ga kuma wani mutumi ya jurru izarahu id khusifat bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyama ga kuma labarin wani mutumi wanda shi ma yayi girman kai ya ainihin sanya kayansa yana jan ƙasa aka masa wa'azi bai ji ba Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙasa ta haɗiye shi kuma yana nan yana nutsawa cikin ƙasa har tashin alkiyama shi ba zai tsaya ba kabarinsa ba matabbatarsa ba ce ba tunda ba ya da kabarin hisfewa ya yi nan hisfewar kuma fushi Allah maɗaukakin sarki ya da shi yana ƙara yin ƙasa yana yin ƙasa har zuwa ranar alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa haka da zunubu turidul mahalika ɗan uwa idan muka ɗauki wa'annan misalan misalin wannan mata da ta tsare kyanwa ba ta ainihin ba ta abinci ba misalin wannan wannan mutumin da ya ɗinka kaya mai tsayi ya sa kayan yake jan ƙasa kaga shi ma laifi guda ɗaya yayi ga ainihin wa annabi adam alaihi salatu wassalam shi ma umarni ɗaya ya saba na Allah madaukakin sarki iblisu laifi ɗaya yayi shine kin sujada amma duk da hakan Allah madaukakin sarki yayi musu hukunci ina gani ina ga kai wanda zamanin mu yake cike da kazanta da kuma hanyoyin saba wa Allah madaukakin sarki to malam yace idan ka dauki misalin wayannan da aka kawo haka nan zunubai suke ainihin gangarar da bawa zuwa ga mahalakarsa kana bin son zuciyarka kana bin son zuciyarka ka aikata wannan ka aikata wancan kana ganin da lokaci ba za ka farga ba har lokacin ya kure maka da ka a gaba da gabar ramin barin duniya kuma ka tara unanan ayyuka wanda za ka je gaban Allah madaukakin sarki da su wannan yasa ya zama wajibi ko wani bawa ya nazarci aikata aikin biyayya wa Allah madaukakin sarki ya gyara zuciyarsa domin lokacin da mutuwa za ta zo masa ta zo masa a kyakkyawan hali na kasancewarsa bawa mai biyayya wa Allah malaukakin sarki fa kun khaifan min dhanbik mala yace ka zamanto mai yawan tsoro a dangane da zunubanka kada ka saki jiki baka tuba baka istighfari idan ka aikata zunubin ka ji a ranka cewa ka saba wa Allah malaukakin sarki sannan kuma za ka iyayen ka wajen neman gafararsa wala ta'mana al-uquba mala yace kada ka bawa ka amince da uquba kada ka ainihin sakankantar da zuciyarka cewa jikinka zai iya ɗaukan wani azabar ba za ka iya ba fa inna hawana dhanbi ala al'asi min alamati halak domin idan mai aikata zunubi yana walakanta zunubi yana ganin yana kaskantar da zunubi yana ganin wani ai ba komai bane ba yana ganin wannan ba wata matsala bane ba to malam yace irin haka mutum yana kallon zunubi cewa karamin abu ne to wannan alama ce da take nuna cewa bawa ya halaka za a kai gabar da baya maganin wannan abun a matsayin zunubi za a kai gabar da zai aikata irin wannan abun da kansa ba tare da yana tunanin ya saba wa Allah madaukakin sarki ba wato zai aikata wannan aikin yana cikin sani cikin hankalinsa ba kuma wani abu ya ɗauke shi aikata ba kawai gani yake wannan aikin ai ƙarami ne a tare da ya duba girman Allah madaukakin sarki ba to malam yace lallai bawa idan yana ganin zunubi a matsayin karamin abu yana kaskantar da lamarinsa to wannan alama ce da bawa yake nuna cewa bawa ya halaka wa kullama saghara dhanbu an fi aini al-abd azuma inda Allah to manzon Allah yace domin ku duk lokacin da ainihin zunubi ya zamanto dan kankani bawa ya rena zunubi yake ganin wani ai ba bakin komai bane ba azuma inda Allah a lokacin kuma wannan lamarin zai girma abun Allah madaukakin sarki fa iyyaka wa muhadirati dhunub annabi yace ina maka kashegi dangane da aikata laifuffukan da aka ainihin rena su ka daina aika ka daina ainihin rena laifi sannan kada kana rena aikata ayyukan da aka rena laifin su kawai abin da yake na wajibi akan ka ka guji zunubi innahunna idza jama'na 'ala ar-rajuli ahlaknahu domin idan su ƙananan zunubin suka ainihin tattara suka haɗu suka yi yawa akan bawa za su ainihin halakar da shi wani mai hikima yake cewa la tahqiranna saghiratan ya kai bawa kada ka rena karamin zunubi kada ka rena karamin sabo fa innal jibala min al'asa domin dutsi da kake ganin su fa innal jibala min al'asa domin manya manyan duwatsu da kake ganin su wasun su sun samu ne daga ƙananan duwatsu yau da gobe yau da gobe tunda suna da rai akwai masu rai yau da gobe yau da gobe sai ka ga ɗan ƙarami ya girma ya mulmule ya zama daidai kan mutum har ya girma ya kai yadda ba yadda mutum zai da shi sai dai kallo to haka ƙananan zunubai suke taruwa akan bawa har su zo su rinjaye shi su halakar da shi yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa fa innama mathalu muhaqirati dhunubi kaga misalin wa'annan ƙananan zunuban da ake renawa ka ƙaumin kamar misalin sa misalin wasu mutane ne nazalu fi batni wadin da suka sauka a wani wadi suka ainihin ya da zango fa idza faja'a faja'a udin wannan da ya tafi sai je dan iyo ainihin icensa wato tsinke ko kara ya je dan iyo kararsa waja'a udin wancan shi ma ya tafi ya je iyo kara wancan shi ma ya je iyo itace aka zo aka tara hatta daju khubzatahu hatta an daju khubzatahu suna tarawa wannan ya kawo an riga an hura wutar gasa gurasa wancan ma ya kawo inna wani ya kare a dauki na wannan asa inna wani ya kare a dauki na wannan asa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka suka ta yi har sai da suka ainihin tabbatar da gurasa su ta dahu sanadiyar ne sanadiyar rashin rena zunubi wato annabi ya bada wannan misali cewa bawa kada ya rena zunubi in har wancan zai ɗauko guda wannan ya ɗauko guda wancan ya ɗauko guda wani ya ɗauko guda har ya zamanto sun tara itatuwan da har za su gasar gurasa su dafa abincin da za su ci wannan yake nuna maka 'yan ƙananan zunuban da kake ɗauka a nan gobe ka ɗauka a can gobe ka ɗauka a can haka za ka zo ka tara su him a gabanka kuma ka rasa yadda za ka yi ranar da ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki wazzambu ya adubu wa ya haɗu khataruhu idan jahara bihi al'abd malin ya ce lamarin zunubi yana girmama yana bunƙasa a hatsarinsa yana ƙara girma idan jahara bihi al'abd idan bawa yana bayyanar da zunubinsa la yuhibbu Allahu al-jahra min al-qawli la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son ana bayyana munanan maganganu zamanto bawa ya daina jin kunyar mutane ya daina jin kunyar iyayensa ya daina jin kunyar sirkansa ya daina jin kunyar ƴan uwansa ya daina jin kunyar iyalansa duk abin da yake na zunubi baya iya boyewa in ya je aikata ma zai zo ya bayyana ya ce yayi in zina ne zai bayyana ya ce yayi in shan giya ne zai ce ya sha idan caca ne zai ce yayi in sata ne zai ce yayi to malam yace kaga zunubi yana girma ne hatsarinsa idan bawa yana bayyanar da zunubi zamanto ba tsakaninsa da mahaliccinsa ba ne ba bal duk wanda yake bayyana zunubi babu alamar cewa zai iya tuba daga wannan zunubi ne a istasgharahu ko kuma bawa ya ainihin kankanta zunubi ya dauka ba wani abu ne ba aw fariha bihi ko ma yana farin ciki da zunubin ko an aikata ya ga ya ji daɗi yana farin ciki da masu aikata wannan zunubin aw tahawana bi sitrillahi alaihi ko kuma ya ainihin rena sitirar da Allah madaukakin sarki yayi a kansa yaqulu Anas ibn Malik Anas dan Malik yake cewa innakum lalle ku la ta'lamu la ta'maluna a'malan hi adaqu fi a'yunikum min ash-sha'ir lalle ku kuna aikata wasu ayyuka yake gaya wa tabi'ai yake cewa lalle ku kuna aikata wasu ayyuka hi adaqu fi a'yunikum min ash-sha'ir wannan aikin kuna ganin mina sha'ari kuna ganin wannan aikin wato ɗan ƙarami ne kuna ganin sa ɗan ƙanƙanin aiki ne ƙanƙanta sa bai wuce gashi ba kuna renawa yace in kunna la mu'adduha ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam min al mubukat a daidai lokacin da mu a zamanin annabi irin waɗannan zunuban da kuke renawa mu muna sanya su a cikin manya-manyan zunubai da suke halakar da bawa kaga a wancan lokacin shi kenan shekara dubu ɗaya da wasu abubuwa ɗari hudu da wani abu to idan ya zamanto wannan ita ce ɗabi'a su a lokacin suna rena zunubai wasu daga cikinsu kuma zunuban ba ma irin namu bane ina ga mu a yau a daidai lokacin da shi yake cewa irin wannan zunuban da muke renawa mu fa a zamanin annabi muna ganin su a matsayin manya-manyan zunubi ne wani hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi walamma nazala al-maut bi Muhammad ibn al-Munkadir lokacin da Muhammad ibn al-Munkadir ya zo rasuwa Abdullah ibn Muhammad ibn al-Munkadir Abdullah ibn Abdullah Taymi al-Qurashi yake cewa ake cewa bakaye kuka qala lahu shi mijinsa yace ma yubiki ka me yake sa ka kuka ne me ya faru kake kuka فقال سيتي والله نارن إلى الله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته ita ni ba wai ina kuka bane dangane da wani zunubi da nake ganin tabbas yaƙini na aikata shi ba kukan zunubin da zai iya tunowa cewa ya aikata yake ba walakin ni akhafu an akuna qad aznabtu dhanban hasibtuhu hayyinan wa huwa inda Allah azim sai dai ni abin da nake tsoro shine kada na je na aikata wani zunubi wanda nake rena zunubin nake ganin sa ba a bakin komai ba amma kuma zunubin a gurin Allah babban al'amari ne ce ni wannan shi yake ban tsoro a matsayina na dan adam dole zan aikata zunubi amma abin da nake tsoro kada na je zunubin da na aikata girman sa a gurin Allah madaukakin sarki ya kai makura a daidai lokacin da ni kuma nake aikata shi nake rena shi nake ganin sa ba a bakin komai ba yace shi wannan shine abin da yake ba shi tsoro wa dhanbu la yaqtasiru ala irtikabil manahi fa hasib malam yace kaga zunubi baya takaita akan aikata ayyukan da aka hana kadai bal malam yace ba haka ba inna taqsira fi ada'i alwajibi min jumlati alma'asib malam yace lalle inna taqsira lalle gajiyawa fi ada'i alwajibi wajen sauke abin da yake na wajibi min jumlati alma'asimi yana daga cikin abubuwan da ake واتو إن التقصير في أداء الواجب من جملة المعاصي للي قد ياوا وزن سوكي أبن ديك نواجبي أكم باوا شمانا دقتهم أبن لأيكي كرقاوا أو مسعين أيكي سامي wato bawa idan baya aikata abubuwan da aka umarce shi da su na wajibi shi ma wannan ana kiransa mai saban Allah madaukakin sarki sosai da sosai qala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa at-taubatu wal istighfar kaga tuba da istighfari yakunu min tarki al-wajibati wa fi'l al-muharramat yana kasancewa ne idan bawa ya bar aikin wajibi bai yi ba yi sallah ba akan lokaci ko na makamancin haka to sai ya lazimci istighfari wa fi'l al-muharramat haka nan idan bawa ya aikata ayyukan da Allah madaukakin sarki ya haramta to shi ma anan malam yace ana buƙatar bawa ya tuba kuma ya istighfari والأول يخفى على كثير من الناس أما أبو نفركو yana ɓuya a kan da yawa daga cikin mutane ba sa kula da haka cewa ana yin istighfari da neman tuba ne idan bawa ya bar abin da yake wajibi kamar sallah kamar aikin hajji yana da dama bai je ba to sai ya talazin tal istighfari ya tai yana neman tuba a gurin Allah madaukakin sarki haka nan idan bawa yana aikata ayyukan haramu wanda Allah madaukakin sarki ya haramta haka shi ma bawa yana zama wajibi a kansa ya yawaita tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya yawaita neman gafarar Allah madaukakin sarki a wannan zuciyar ne idan bawa ya gyara ta za ka zama sanadiyar tsiransa ranar da zai haɗu da Allah madaukakin sarki idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da rai da lafiya za mu tashi akan sabon babi da yake magana akan albu'du anil fitan wato mai santar fitina da gunda ake fitina abin da muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki gafarta mana marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ji gan iyayen mu Allah ka ji gan malamin mu da malamin malaman mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka sa mu zauna Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu wannan zaɓe da yake fuskantar mu Allah zaɓa mana shugabanni na alkhairi a dukkan wani mataki wanda za su ji tsoron mu wanda za su yi mana biyayya kuma su kaunace mu su ainihin aikata mana ayyuka na alkhairi da ainihin ci gaban al'umma su Allah muna roƙonka ka sa mu gama da duniya lafiya ka cika mana burukan mu na alkhairi ka sa aljannar firdausi zama kuma gare mu bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك